ayar jiya ba mu kammala ba ko? haka tana za a tsanga bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين فالحمد لله يو الله يقاوم عشرين ترى بوطن شعبان شكرا دبو إيدة اليهود دا أربعين دا بكوي باين هجرا منذ الله آه صلى الله عليه وسلم وندكي دي دي دا يو شابكوي ga watan biyu shekara 2027 shekara ta miladiya to insha Allah yau ne za a fara duba watan Ramadan in Allah ya bada iko aka ga watan da ido ba da lissafi ba kenan gobe za tashi da farko na watan Ramadan shi kuma watan Ramadan abinda ake so mutum daren farko ya yi niyyar zai azumin watan ramadan gaba daya in yi wannan niyya cikin dare kafin alfijiri ta wadatar da shi ba sai ya sake niyya ba sai dai in wani abu ya gitta mishi na rashin lafiya ko tafiya wanda ya hana shi yin azumi wannan zai sake daukan wata niyya kuma niyya ana yi da kafin fitowar alfijiri to har yanzu dai muna surat taha muna aya ta 133 wa qalu aymal mushrikeena laula yatina bi ayatin min rabbi wai shin me yasa ba zai zo mana da wata aya daga ubangijin ba mai ma yaktarhuna hu aya da su irin wanda suke so shine kuma Allah ke ba su cewa awalam ta'tihim bi ta'i wa qari'a bil ya'i ay takfihim bi ishisu fa bayyanatu ma fi sufil ula bayanin abubuwan da ke cikin littattafai na farko المشتمل عليه القرآن وان القرآن يكون شيسو من من أنباء الأمة الماضية أنا لا بارون الأمة وين دسك شوتي وإلهكم كما دعا الله حال كاسب تكذيب الرسل دسك قرية النبوة أي لم يكفيهم استعمال القرآن على بيان ما في سبيل الله شن abin da ke cikin Kur'ani na bayanin al'umman da suka shuɗe wannan bai ishe su abin da ya kunsa fi kaunihi mu'jizatan cewa qur'ani ya zama mu'jiza hatta talabu ghayrahu har suna neman wani abu ba qur'ani ba shin bai ishe su ba wato ya kamata mu'minan da suka yi imani da Allah da manzon shi kuma yazo da qur'ani ya kunshi duka ayoyi da suke gani da labarin mutanen da da kuma abin da zai faru nan gaba ya yi shakka aya wani irin aya kuma zaka nema to shi ne Allah ke gaya mana ce walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi ay qabl Muhammad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da dai ko mun halaka mutanen Quraysh da wata azaba kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo laqalu yawm al-qiyamah da ran tashin kiyama za su ce rabbana laula arsalta ya halla arsalta ila rasulan za su ce wa Allah Allah da ka aiko wani manzo ai ba ka aiko wani manzo ba fa nattabi ayatuka fa sababiya da ka aiko mana manzo da sai mu bi ayoyinka domin dan mu bi ayoyinka al-musalbiya wanda yake aka aiko shi da ita min qabli an nadilla kafin zama yau mun ga ina cikin wulakanci fi yawan kiyamati wa nahza fi jahannama ko wulakanci cikin jahannama wato wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula da ya kasance Allah bai aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da ya kasance suna da hujja wurin Allah ranar tashin kiyawa su cewa Allah laula walau anna ahlakna da da sun ce laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik ya Allah da kai ko mana manzo da kai ko mana manzo da mun bi shi yasa Allah bai azabta mutane sai aiko musu manzo wannan larabawa kenan da kuma mutanen Faris wanda ba aiko musu manzo ba عجم وكل متربص قل to sai Allah ya ce musu qul qul lahum ka ga musu kullun min minna wa minkum kullun dukanmu duka mu da ku mutarabbisun muntazirun ma yaqulu ilayhi al-amr dukanmu masu jiran abinda al'amari zai koma gare shi ne fatarabbasu saboda ka kuma ku yi jira ku yi jiran ajali fasatalamuna fi qiyamati ranar tashin kiyama za ku san ashabus sirat at-tariq as-sawi za ku san wanda suke kan hanya daidaitacciya mustaqim tsayayyen hanya ومن اهتدى لكم وان يشريو من الضلالة بقطع أنحن أم أنتم موكوكو سبو داك قرشي دي با أكبار جيما با أبنان لكم دينكم ولي الدين mun ce muku Qur'ani nan daga Allah yake ku kuma aya ne yana da mu'jizozi yana da labarin annabawa ku kuna son a'a wani abu kuke so irin naqat salih irin sandan Musa irin wayannan abubuwa kuke so ayoyi na mutane bida'iyin bida'iyin yani mutanen da kwakwallonsu ba ta nuna ba suka iya fahimtar al'amuran duniya an zo yanzu da ƙur'ani wanda yake na kwakwalwa mai basira kwakwalwa mai fahimta kuma yana kunshi da wannan ayoyin a'a kuna sun ayoyi to fatabar ba su ku ta jira mu ma muna jira za mu sani waye yake kan gaskiya ranar tashin kiyama kuma za mu sani waye ya shiryu a shi kun ga wani lokaci kawai ka faɗi gaskiyarka ba sai ka tsaya lalle lalle sai ka kore wanda ke musu da kai ba domin wurin tsayawa kore shi kai kuma zai dauke ka daga yin wani abu shi yasa aka hana jidali wal mira'a fi din annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma dalla qaumun ba da hudan kanu alaihi la utud jadal ba mutanen da suke kana suna kan gaskiya sai kuma Allah ya batar da su sai dai an ba su jidali da musu da rikici cikin addini don ba su wannan shi kenan sai hankalinsu da ƙarfinsu duk ya karkata wurin jidali wurin kawo hujjojin cewa wannan ya kuskure wannan bai kuskure ba an ɗauke su daga abin da ya kamata su yi wanda ƙur'ani ya ɗora mu a kai mu sani fa ba mu kaɗai ne a cikin duniya ba a cikin duniyan nan fa akwai ahlul kitab cikin ahlul kitab innan su ma kashi biyu ne akwai masu sassafta ma musulmi akwai masu yaƙin musulmi ولا تجدن اشد الناس عداوه للذين عاملوا اليهود والذين اشركوا kuna da makiya kuna da kuma mushrikai sannan kuna da nasara iri biyu ne akwai masu tausaya musulmi akwai masu kuma galla zaman musulmi to cikin irin wannan halin yaushe kuke da lokacin tsayawa kuna rikici kuna jidali kan asasiyat wasu abubuwa ana kiran sawabit wanda bai kamata ma musulmi biyu suna musu ba kamar yanzu wani ya ce maka a babu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addini ta yaya amma shi in yayi magana akwai sunnar shi in shi ya bayani akwai bayanin shi amma wannan manzo babu bai kamata ma mu bata lokaci muna yi ba haka nan bai kamata mutane su zo su ce muku a ga ilimin mutanen da ba su gane ba sun yi kuskure wai gashi wani sabo sabon ilimi ya karkatar da mutane mu ta musu mu ta rigima wannan mutanen nan suke garkuwan addinin musulunci mu wofintar da su mu rusa su in ka rusa su kuma irin tufan ambaliyan jahilci da zai zo maka kai kanka ba ka iya kare shi to ka riga ka rusa garkuwarka mu ta rikici sannan kuma su wa'ancan suna can suna nasu abinda Allah ya sa su shi mana ga mummunan mun cika kanmu da rikici saboda haka wannan shine fata rabbasu fasalabuna man ashabu sirati sawi wa man yattada kowa jira kai iyakan naka bayani amma Allah zai nuna mana wanda yake kan gaskiya sai malam yace ibtada'at sura suran nan ta fara fa bi nafil mashaqqa wash-shaqa bi inzal al-Qur'an da Allah yace ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ta fara da kore cewa wannan abin da aka sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani ba an so والشقاء da rashin arziki bi inzalil qur'an wa ikhtatamat yanzu kuma ta zo karshe bi jali ashabil kitab kitab ta samu abotan wannan littafi ala siratis sawi sune ke hayya mai kakka alladhi la shaqa fi wanda ke babu wahala da rashin rabo a cikin shi liman ittaba'ahu ga wanda bi shi li kaunihi mil'il huda domin yana cike da shari'a washtamalat ala ulum kuma qur'ani ne ya kunshi fanni fanni na ilimi ilmomi masu yawa wa ahkam da kuma hukunce-hukunce ta hadin nasa ila najah tana shiryar da mutane zuwa najah ana ji a musafansa najaj wal falah da kuma samun tsira ko cin nasara fi duniya wal akhirah duniya da lahira duk wanda suka rike qur'ani suka bi shi da qur'ani da kuma abin da ya kunsa na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya kunsa da na fikihun magabata domin Allah ya ce a jiya fiku falaula da fara min kulli fiqatin minhum an shi Allah ne ya ce a jiya fiku kuma mutanen sun yi fikihu kuma sun yi fikihu kuma sun dawwana muku ko kuma har yanzu ku ba ku yarda da fikihun su ba a a sai mun namu sai mun yi namu wurin bincike bincike ka je ka fada ka fada cikin mutashabihat fa amman allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' min tawilihi ko kuka je ka shiga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah alaihi salatu wasallam annabi wata ne ya magana sahabban ke tambaya amma ba ni kaza ka ce kaza to ya haka wai kai zaka fassara magana annabi wai kai zaka fassara qur'ani la ba'as in abu ne mustajid kamar Allah ce sanurihim ayoyi haka ilimin science ilimin abubuwa wannan eh ba za su sani ba amma ahkam na shari'a ne bautawa Allah wannan ba yiwuwa a cewa daga baya ka ce wai kai ne kafin sani saboda haka yanzu mun zo ƙarshen sura taha kuma muna fata Allah ya shirye da mu kuma kada Allah ya dora muna mashaqqa wato wahala da abubuwa akan addini inna ad-dina yusrun addini sauki gare shi dan yashadda ad-dina ahadun illa ghalabahu shi yasa Allah ya ce ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa ba so kuma qur'ani ba ne dan ya wahala addinin sauƙi ne kuma rayuwa ce mai daɗi fara rayuwa addini amma wa mana arada an zikiri mai fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama mu tsaya mu dawo addinin mu mu dawo wannan rayuwar mu akan abin da muke ciki Allah ya taimake mu to yanzu zamu shiga suratul anbiya
سلام بسم الله الرحمن الرحيم إذ نار للناس كتابهم وهم في غفلة محيطون.
سورة الأنبياء وأن سورة تعنباواتي wannan suratul anbiya alaihi assalam makkiya an saukar da ita ne a makka wa hiya mi'atun wa ihda wa ithnata asharata aya wato ayoyin da ke cikin wannan sura 111 ko 112 wa mawdu'uha ra'isi abinda take koyarwa kanun abubuwan da take koyarwa bayanin anna millatal anbiya kull millata anbiya kullihim millatan millatun wahida cewa aƙidar annabawa dukkansu aƙida da yake amma a shari'a daban-daban domin Allah ya gaya muna da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane a cikin ku an bashi nashi shari'a da kuma minhaj hanyoyin yadda suke tafiyar da addininsu amma duka risala ɗaya ce ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah lokacin Musa la ilaha illallah Musa rasulullah lokacin Isa la ilaha illallah Isa rasulullah lokacin al'ummar karshe wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nazira la ilaha illallah Muhammadun rasulullah ɗaya daga cikin annabawa annabin karshe wa innahum mubtalun sannan duka annabawan nan ana jarabar su bi anwa'il ibtila' da nau'i-nau'i na jarabawa da na bala'i. Bala'i a asalin shi wato jarabawa. Fayatani Allah bi ra'ayatihim shi Allah da kanshi ke kula da yake tsayawa ya kula da su fi tilkal ahwal a cikin wannan halayen da suke samun jarabawa. Ba wani annabi da ya zo bai samu jarabawa ba. Kuma wannan jarabawa ita ce ke tabbatar da gaskiya kuma ita ke kankare zunubai. shi yasa Umar bin Abdul Aziz yake cewa wato shi bai sha'awan mutumin da ba a cutar da shi a cikin addini nan ba domin ka tsaya lalle lalle zaka tsaya sai an yi addini na ke sai an cutar da kai annabawa ma ba su tsira ba amma cutar wannan ne ke kankarewa kuma ke bayyana gaskiya cutarwa da ibtila'in shi ke bayyana gaskiya sannan kuma wani lokaci gaskiya ba ta yaduwa da kanta sai an lafta ƙarya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bayyana a makka quraish suna ƙiyayya da da'awashi kowane sai su tashi su je in baƙi sun zo don suna zuwa hajji lokacin suna kuma umra amma mushrikai ne da baƙi sun zo tun daga sha'ab kururuwar duwatsu inda mutane ke shigowa sun tsarsu akwai wani mutum cikin makanin sa'ibi ya karkace ya karkace daga addinin uwaye in kun je kakku saurare shi ko ne mahaukaci ko sha'iri mawaki ne shi kuma mutum gashi ya zo lafiya lauda sun bashi ma zai shiga ya yi abin da zai yi fita amma tun da an ce mishi akwai wani mutum nan kakku saurare shi shi kuma abin da yake so ya saurara kenan kun gane abinda yake taimako na wasu suna saurari na amma suna yi kuma ba saurari na za a ce ɗan mota zila ne za a ce to bari mu je ko za mu ji mota zilanci ko ɗan shi'a ne za a ce to bari mu je ko za a ci shi'anci ɗan kaza ne za shi ke taimakon ka yi saboda ka ba kakka damu ko mai za a kira ka in dai ka san gaskiya iyakar gaskiya ka kake faɗa ka yi ta faɗanta daman sharri da ƙarya shi ke sa ta yadu Allah ya shirya da mu to Allah ya gaya mana bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai iqtaraba qarubalin nasi ay kullun nas wato mutane gaba daya hisabuhum hisabin su ya kusa iqtaraba yani qaruba ya kusa wato hisabi ya kusa wannan shekara 1447 fa hisabi ya kusa yawmul qiyama ran tashin kiyama kaman gobe ne wa hum fi ghaflatin anhu azali suna nan su shagalta suna cikin gafala mu'ridun kuma suna mai kauda kansu an tahab na shiryawa lahu bil iman dan su shirya ma wannan yini da imani ga hisabi ya kusa ga mutane sun shagala sun gafalta suna cikin wani ɗemuwa mutane domin an ce kullu acin ƙari duk wani abu wanda zai zo ta kusa ne tun yaushe muke magana ramadan ramadan ramadan ina ji tun wata hudu biyu da gashi yanzu muna gobe insha Allah ko jibi ramadan ya zo kullu acin ƙari to da Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum lokaci ya kusa wannan a cikin shi kunce cewa tashin kiyama ya kusa dama annabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu was-sa'ati ka hataini wa ashara bi sababatihi wallati taliha wusta annabi ya ce an aiko ni in duniya iyakan tsawanta wannan babban yatsan ne rayuwar duniya in wannan babban yatsan ne to ni lokacin da na bayyana a duniya na wato abun ya kawo wannan yatsa da ake tasbihi da ita ake tahiyya da ita sura ɗan haka ya rage mu duniya amma ɗan hakan nan Allah kaɗai ya san mai ƙadari shi amma sa'a ɗin nan ran tashin kiyama za ta zo bagatatan ana cikin gafala ana cikin wato an shagalta da duniya kun san inda Allah ke cewa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashfaquha suna jira ne sai sa'a ta zo musu baghtatan za ta zo musu afke ba shiri wani ya je gonan shi wani ya je kasuwa wani yana kaza gashi naka da za ta zo mutane fa'anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum to ya halin su yake lokacin da abin da ake musu gargaɗi ya zo musu tashin kiyama tabbas za ta zo a cikin alamun tashin kiyama hadisai sun zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadis na Anas inna min ashrafis sa'a daga alamun sa'a an yurfa al-ilm za a ɗauke ilimi amma ba ilimin duniya ba ilimin duniya a zai karu ne amma ilimin sanin Allah da na addini shine za a ɗauke ilimin tauhidi da ilimin sanin addini kusan fa yanzu ana musu ne da manya-manyan malamai fa manya-manyan da katon rawani da komai akan me muke musu da su akan la ilaha illallah akan muhammadun rasulullah manyan malamai fa to yana ilimi bai san ma mai magana la ilaha illallah ba bai san mai magana muhammadun rasulullah ba cewa ba a ɗauko wani addini sai tsatson daga annabi muhammad sai an haɗa shi da shi wani ba zai zo ya ce ya mafalki ba wani ba zai zo ya ce ya kaza ba kalmar la'ila'i da manyan malamai kuma sun fi sun raba al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ilimin wa yazharu jahal jahilci ya bayyana wa yashrabu al-khamr wa yazharu zina ay ta zina ko ina zina ce zina ce wa yaqillu ar-rijal maza su kadan kuma mata su yawa ibn mas'ud shi kuma me yace yakunu bayna yaday sa'a kafin lokacin sa'a ayyamu yurfa fiha al-ilm za dauke ilimi wa yanzul fiha al-jahl jahilci ya sauko wa yakthur fiha al-haraj kashe kashe wani ruwaya kuma al-harj shine al-qatl bainakum musulmi ne za su dinga kashe kashe yau in ka duba duniya in dai ka ji kashe kashe yaƙe yaƙe to tsakanin waye tsakanin musulmi ji sudan har yau suna kashe-kashe ba hankali ba ilimi egypt an yi an ƙari an yi kashe-kashe rabiat ladawiyya an ji an kakkashe manya-manya malamai ko ba kashe ba kuma an kulle wansu libya ma yanzu haka ake kwanan na kashe ɗan gazafi ko ba ba kashe-kashe Najeriya nan fa duk shi ne muke yi duk shi ne ga boko haram ga bandit a kashe su su kashe a kashe su kashe kashe-kashe ko ina ko wani bangare kace a tsaya a bin tafin Allah kira mutane a kashe su kashe su terrorist su kuma kashe su kashe su kafirai kashe su kashe su azzalimai ba mai hankali kisa ko ina ko kasashen khalid kuna tsammanin zaune za su lafiya la duk kasar da kaje kace aina ulama ukum sai aka ce hum fi sujun ina malaman ku aka ce suna kurkuku wannan kasa na zan lafiya a ga mun da ke zaune lafiya Pakistan kwanan nan mutane suna sallah musallaci aka samu su bab ko ina yaksur fi harj duk ƙarshen zamani haka abin zai zafa shi kuma abu huraira da ya rawaito hadith da jibril ya zo yana koya wa musulmi addini mal mas'ul an hada ake tambaye shi ana mata sa'a sai annabi ya ce mal mas'ul an ha bi alamin sa'il lakin sa hadda saka ashrata bi ashratin sa'a idza waladat al ama amatu rabbataha lokacin da baiwa za ta haifi ubangijiyarta fa za ka min ashratis sa'a baiwa in na tambaye ku akwai baiwa yanzu in an ce fakko raka ba za ka samu baiwa ka yanta za ka samu bawa ka yanta babu to kenan tunda abin da yake lazimi ya kwace ya kwace to almalzum shi kuma ya riga ya faru tunda ba baiwar sai kuma annabi ya ce akwai lokacin da baiwa za ta haifi ubangijiyarta to babu baiwar ashe kenan an gama da wannan shi ma alamun sa'a ne kawai a ce ba bayi cewa ka nemi ba babu alamun menene alamun sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mai ilimi zai gane wanda bai da ilimi yana ne na jiran wai sai an sake yaki a sake yin bayi sannan bayin sun yi wannan abu wa idza kanat al-hufatu al-uratu ri'a'at sha ru'usan nas larabawan daji hufat urat ba tufa ba abun nan ba ba takalmi ba su ne ri'asha masu kiwon awaki ko tumaki ru'usun nas ru'usun nas su ne shugabannin mutane badau in ka duba duka duwal khalij din nan duk wannan kudin nan makekin kudin nan duk su ne in ka duba bayan nan ɗan kakanninsu wani ma ɗan kakan shi ma za ka ce yana kiyo amma yanzu su ne shugabannin mutane cikin kuɗi to ƙarshen zamani wani za ta tsawali da ya'al ganam fil bunyan fa za ka muna shirata sa'a to kasan da yake kuna ganin su ne da kwatura da komai da kuɗi amma kwakwalwar tana nan ta ba ƙauye domin ba ƙauye in ya samu kuɗi ya fi ma mai kuɗin nuna su ya burge ko ko ku lura ba ba kawai yayi kudi in lokacin da ka ga irin wayannan mutanen nan larabawan daji su suna kokarin yin manyan manne ya tatawaluna wato ya tatawalun suna rige-rige wurin ganin cewa waye gini shafi na wa tsawo ƙarshen sa'a ta kusa a dubai sun yi wani burj khalifa ko tsawon shi mita 800 yanzu a jidda ana yin burj jidda shi kuma tsawon shi zai kai kilomita ɗaya alamar mace ce ta mai kuke jira saboda haka duk mai karanta hadisan manzon Allah da ayoyin Kur'ani a dunkule kuma yana da ilimi me take ji tana jin hausa ko to za ta yi kalmar shahada ta ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah to kina ba da shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kina ba da shaida ko annabi Muhammad manzon Allah ne da wayannan kalmomi kika zama musulma me sunan ki to Allah ya daukaka ki to wani suna kike so na musulunci dan a ji dadi Maryam Maryam to ya kyau insha Allah kina da aure ne to Allah ya baki miji na gari yanzu za ki je ki wanka za ki sallan azahar da la'asar kuma daga gobe za mu fara azumi amma kuma za a miki bayani in akwai haila ko wani abu za a miki bayanin hukunce-hukunce musulunci ga kuma taimako yan uwanki musulmai da suka baki hijab da littattafai da abun nan Allah ya saka musu da alheri wato aya ba ta zuwa ran tashin kiyama bai zuwa sai zai afka ma mutane domin duk abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ba masu hankalin zamanin ba ba za su gane cewa tashin kyama ya kusa ba har sai ya zo ya samu mutane ya afka musu ga sunan amma kuma saboda haka duk wanda ya nukat yakin da aka yi na salibiya da yanda Allah ya fitar mana Salahuddin Ayyubi ya gama da shi fitowar turawa da yanda suka kame duka tsibiran duniya yanda kuma aka tsayar da bauta gaba ɗaya yanzu duk wani ɗan adam inda bani adam ne ɗaya ne ba bawa ba yanda ake gina manya-manyan gidaje dogaye a ƙasashen musulmi kuma na larabawa makiyaya yanda Allah ya fitar da talabiji da rediyo da wannan ta mobile ɗin nan da muke da shi da kuma AI ɗin nan zai fito kwanan nan duka akwai su cikin hadisan manzo Allah da Qur'ani da kuma fitowan shiga sararin samaniya da ake ana ana sanin sirran sararin samaniya da cire ma mutum zuciya ko hanta ko wani abu da kuma wani abu da ake stem cell surgery cewa yanzu za a iya ma mutum spare part Allah ga wata malam ga mai musulunta na ne to masha Allah kana jin yau yare turanci you speak english Yes, sir.
from where are you From our state.
from your state very good uh, you have to testify in front of muslims to be one of them uh, we want you to testify in, in arabic then i'll explain to you in english you follow after me you say ashhadu Ashhadu allah ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna Muhammadan rasulullah Rasulullah.
Now you're giving testimony there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, so you are a Muslim. Now what's your name?
Ashhadu Hakim Adiyab. Okay, what's your other Islamic name do you want? Abdul Hakim. So mashallah, you're Abdul Hakim. Uh, you go and take bath and wash your body from head to toe completely. Then they will teach you how to pray. Pray two, ti- two times of prayer and there's another one coming after the sunset. Then probably tomorrow or next tomorrow we start uh, fasting the month of Ramadan. So you're coming at the right time. Uh, do you have any question?
No, sir. I already have knowledge about the prayer now.
Oh, you have knowledge about the prayer. Okay, these are gifts from your fellow Muslims, books in English, and uh, some gifts for you. Abdul Hakim, huh? thank you. A cire zuciya, a cire hanta, a yi wani, a- a- yanzu ana so a yi wa ɗan adam spare parts, kamar yadda motar kada wani abu ya ɓaci ka je ka sayo spare part, haka za su ba dinga sayan spare part na ɗan adam. da yaƙi tsakanin musulmi da kuma yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za yi tsakanin musulmi da yahudawa wanda daga ƙarshe musulmi za su nasara yaƙin da kun sari zan fara ko ko kun ga ƙarshen shi ƙarshen shi shine za a rinja yahudawa kar ku yanke eh, ƙauna za a samu da kuma dukiya ta yi yawa har zai zama mutum za ka ba shi zakka ya ce bai bukata ya na ji ku an suna bumuniyar ba a Najeriya ba dai ko? A Najeriya ɗin nan. A Najeriya. A nan Najeriya za a zo a ana neman eh, malam isa darkake ga kuɗi ka ce a ba na bukata. Siyasa kawai ta canja shi kenan. Sannan yaƙin da aka ta yi na golf, yaƙi na Saddam, yaƙi na wannan duk yana nan duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana nan daki daki amma sai ka tsaya kai tunane mai hankali zai gane ma'ana abin da nake gaya muku ko da juma'an nan mai zuwa Allah ya dauke duniyar shi ta kare to wani ba zai ce a ai akwai muna jira ashratu sa'at komai ya bayyana yau abin da kake tunani in ka sa ilimi za ka gan shi ma ya tihim
ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهتد إلا سمعوه وهم يعلمون to ma ya tihim wato mutane tun da maganar mutane ake gaba ɗaya ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin wani abu na na tunatarwa bai zuwa daga ubangijinsu muhdathin wanda yake sabo yani tunziluhu ai jadidun nuzul wanda ke sabon saukowa ai lafzu kitabil munazzal wato wani aya in ta zo bayan wata kowace aya ta zo wani sabo illa stama'uhu sai dai sun saurare shi wa hum yal'abun su saurari wannan aya amma suna wasa istahzi'una suna izgile da shi ba haka ba da kamar da Allah ce sanurihim ayatina ko sanurihim ayoyi za su dinga zuwa duk wata aya da ta zo sai wani ya istihzaki da ita kiyarda duk yanda zaka mai ta'wili zai ce ban yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bude Constantinople kasan nan da Istanbul kwanan nan ba president ɗinmu ya je Istanbul ba ko da ke Ankara ne ya je ko Istanbul ne a'a gane gari ya je Ankara suka sauka don Ankara ita ce Abuja su Istanbul Istanbul innan sunanta Al-Constantiniya kuma manzo Allah ya faɗa hadisi sahihin gantacce yace za ku bude Constantiniya amma da yace za ku bude yana magana da sahabbai ne amma ba sahabbai suka bude ta ba mutum ne eh, sarki Turki Usmani sunan shi Muhammad al-Fatih dan shekara 18 shi ya bude ta ba Larabawa ba ashe nan sa taftahuna Constantiniya yana nufi ku musulmi kuma Constantiniya an bude yau in ka je ni kaina na je mafi tsohon kin- eh, coci na duniya mafi tsufan coci na duniya a istanbul constantiniya coci na farko ginanne hadda a alamunsu na church da suka yi da muhammad al-fatih ya bude constantiniya constantinople sai mai da garin garin musulunci wannan tsohon masallacin cocin aka yi fenti aka gogoge wannan ru- zane-zane da suka yi aka mai da kibila aka gyara shi amma ginin ginin na na hayanzu sufiya aya sufiya suna shi
Muhammadu Fati wannan na Salatin Fati ko
abin sa ke sha muhammad al-fatih al-fatih wanda ya buɗe kwastantiniya wancan kuma ba ba shi yake ba abin da sa na kawo muku ina gaya muku ne yanda ba wani abu ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdath in wani abu ya zo sabo sai su yi karin shi wannan muhdath ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Constantinople tana hannun Roma Roma Kirista kuma cocin farko na duniya yana a Constantinople lokacin da manzo Allah ya bamu ya kaura sai gashi an zo shekaru daga baya mutane turkawa sun zama sun musulmai tun suna abun nan bayi kaman bayi suka zama musulmai suka je suka kama Constantinople kun san Abu Ayyub al-Ansari ma a can cike mutu sun je yakin Constantinople amma ba samu bude ta ba har sai da turkawa suka zo yau ga tsohon masallaci ya- eh, tsohon coci ya zama masallaci mun shiga yanzu ana sallah a ciki da wannan sabon shugaban ya zo domin a tartok da yake kokarin rusa musulunci sai ya ce wannan cocin amma a- a kulle masallacin a ciccire fentin da musulmai suka yi na goge wayannan surorin a ciccire sai da wannan sabon wannan Erdogan ya zo a hankali tadirijiyan yana ɗauko mutanen nan daga kafircin da suka shiga yana dawo da su zuwa musulunci saboda haka in Allah ya ce zai yinka aiko mutane mujaddidina lid-din zai yi su ja- su jaddada wani abu bangaren shi ba dukan shi ba wani bangare amma waye zai iya jaddada addini dukan shi babu shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Huzaifa ya ce ta'rifu minhum wa tunkir za zo masu gyara addini zaka ga wani abu ka yarda da shi wani abu ka ki shi saboda haka duk wanda kaga ya kawo wani abu wanda ya bace a addini musulunci ya jaddada shi to wannan mujaddidi ne to yau masu irin rike nusus na Kur'ani da Sunna kamar yadda Yahudawa ke rike taura sai an bi harafinta abinda yasa suke ƙoƙarin nuna ma Yahudawa kakku bi Isa almasihu domin suna ganin wurare a taura ɗin ya ƙibi kamar taura ya ce a kashe mazinaciya sai wata aka ce ga wata an kama ta tana zinan suna so ya jefe ta kuma gashi mulki na romawa ne in ya jefe ta sai roma su ce a kai ne gwamna a kama shi shi kuma sai Allah ya bashi ilhami sai ce to a cikin ku mun yadda taura ta ce a jefe mazinaciya amma wanda bai taba yin laifin ba ya fara jifanta ko ko da ya daga kai duk sun watsi ashe duk mazinata ne haka ya warkar da wani yaro yaro an haife shi makaho a ƙauyen su ya dauko laka yayi tofi yayi addu'a yayi tofi akai ya sa idon shi kawai sai gashi ya dawo da ido sai wayannan malaman suka zo gashi aka ce wani rana ne ya aikin aka ce ranar asabar ne yace to kun gani ya za a yi zama mutumin Allah wanda yake aiki ranar asabar suna neman me wani dan kuskure su ne irin wannan halin yahuda wannan shi ma ya shigo cikin mu musulmai alharfiyun in ka ce musu ga ta'awil ma lam tasti alaihi sabr zai ce a san ba haka bane mu Constantiniya ba haka annabi ya ce ba domin ran da za a bude Constantiniya dajjal zai fito cikin musulmi saboda haka in bai fitowa ba shi bane to me ta'awilin ku a Constantiniya na Istanbul musulmi za su sake kama ta in sun kama ta su mai da sunanta Constantiniya in sun mai da Constantiniya sannan lokacin musulmi za su zo su kai na mutane ya muke fama da su haka ta fama da su duk ayoyi to Allah ya ce duk lokacin da wani abu sabo na tunatarwa ya zo za ka sami su lahiyatan gafilatan sun shagala suna cikin lahawu cikin wargi da wasa me lahiyatan qulubuhum zukatansu suna cikin wargi da wasa an ma'ana an ma'anahu daga ma'anar abubuwan da Allah ke kawa wa asarrun najwa za kuma su zauna suna conference suna meeting ai alkalam suna maganganu tashawur suna shawara tsakanin su fistin baɗi ma yahdimu bihi ma atahu to ya zamu yi mu maganin wannan sabon abu da ya zo muna kullum min zikirin na abu na tunatarwa wai zari fasadi ilin nas kuma mu nuna mutane ƙarya ne ammatan nas ammatan cewa ƙarya ne duk wani abu sabu na bayani ne ya ƙara mutane tsoron Allah ya ƙara mutane dawowa zuwa ga Allah su zo kan siratul mustaqim wani abu ne sabo ya zo sai aka samu malamai suka yi mutane gargaɗi da bayani to wa'annan muyagun mutanen nan kullum suna cikin najwa suna meeting conference ya zamu billo ma wannan abu ya zamu billo a dakile shi don kan mutane su gane. Allazi na zalamu a tuwayen mutanen da suka yi zalunci, badal min wa wa asarin najwa, wa ƙalu alhaza ya su kafirai da su ce alhaza shin wannan Muhammadu annabi Muhammad illa basharun mai sulukun shin ba mutum ne irinku ba? Ya yake zuwa muku da ayoyi, ai mutum ne irinku. Fama ya ci bishi sihirun, abin da ke zuwa da shi sihiri ne. wato su wafantar da manzo abinda ya zo da shi ayoyin Kur'ani da zai sihiri ne afatatu na sihir shin za ku zo wa sihiri tattabi'una kuna bin sihiri wa antum tubsiruna ala kuna da basira kuna kallo talamuna annahu sihir kuma kuna sane sihiri ne to da Allah ya ce lahiyatan qulubuhum yanzu abinda za a yi ku ga wai at-tarfihiyya kasashen musulmi kasashen headquarter musulmi ba abin da ke gabansu miliyoyin kuɗi a ɗauko wannan mawaka a ɗauko wannan ɗandambe a ɗauko wannan abubuwa lahiyatan qulubuhum a lokacin da a gazza ana kisan mutanen da har yau turawa masu zuciya a america south africa bolivia da kuma yau turawa suna nan suna cewa kai an yi barna a duniyar nan an kashe ɗan adam yara da mata da ƙananan duka ana cikin wannan fa wai ƙasar musulmi suna can suna me lahiyatan ƙulubuhum in kun zo ayanan ku tuna suna wasa duk ayoyin nan bai shiga zuciyarsu ko ana tanzir ɗauki maƙudan kuɗi a ba jibgegen ƙaton da ke yaƙin musulunci jibgegen ƙaton da ke yaƙin musulunci a ba shi kuɗin da shi kanshi zai je garin sai ce kai wannan kuɗi a rayuwata ban taɓa ganin ta ba kuma babban mai kuɗi ne bai taɓa ganin kuɗin ba kuma ya faɗa don Allah ala a nahanu ala siratul mustaqim muna karanta Qur'ani muna fahimtar shi muna aiki da shi kalli yadda al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke wa akwai su musulmai wanda suke kasan Burma Myanmar me ake kiransu myanmar musulmai da aka koro su yanzu suna bangladesh cikin haima wajen miliyan uku an koro su daga ƙasar su je aka ce don ƙasan 'yan mutanen bayan suka koro su rohingya suna nan cikin haima yanzu ba mai taimakon su ko yanzu nan wai shin muna kashe ma kirista a ƙasar nan wai mun tara kirista muna kisan su wanda suke kashe su ma suna kashe mu bandits ne ko kuma a faɗi gaskiya ba bandits ba ne ke kisa su bandits kuɗi suke nema su ake kisa masu tsananin addini terrorist to su masu tsananin addini nan waye kirkiro su wa ke ba su makamai su amma sun zo su turawa suna so su shigo ƙasar nan sun ce a muna kashe kirista ba ma kashe kirista kaje sokoto yanzu akwai catholic church ka je Kano akwai coci ka zo Kaduna akwai coci ka je eh Da- duka duka akwai garin da ba church amma ka je Enugu kana neman Central Mosque ka je Port Harcourt ka- kwanan nan naji sun faffasa ma mutane a kankana ko suna cewa aboki ka tafi suna kashe mutanenmu amma duk da haka babbansu ya ce muna kashe kirista zai shigo da sojoji ƙasan nan kuma muka shimfiɗa mishi kafet ya hau kuma ya shigo a ƙarya fa to muga musulmi can an kore su daga ƙasarsu ukhriju min diyarihim suna nan cikin haima haima haima amma ƙasashen nan da Allah jarabe su da kuɗi don jaraba ce maimakon su je su gina musu gidaje su taimaka musu su ilmantar da su su kuma suna can ne lahiyatan qulubuhum lahiyatan ne qulubuhum suna can suna wargi wasa sai can dan wani dan kada ji kunya dan jeho yan dan kudi haka a ce ana taimakon kaza dan jeho dan kudi an yi dan rijiya dan jeho ala istihya to da Allah ya ce hal haza da suka ce hal haza illa basharun mithlukum Quraysh da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da suke aibanta cewa wai mutum ne ku ba ku gani mutum ne irin ku don jahilcin mu kuma musulmi yau wani suna so su ɗauki annabi daga bashariya bayan Allah ya tabbatar bashar ne ya ru an ruwaito daga ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi muttafaqun alaihi mai annabi yace inna ma ana basharun ni mutun ne wa innakum tahtasimuna ilayya kuma kuna kawo kara kuna rigima kuna rikici tsakanin ku zo zuwa gare ni wala alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min min ba'd yayi wurin rigima da kuka zo wani ya kara ya iya amfani bayani da hujjar shi akan daya fa'aƙadi na hawa masu asma ni kuma in yi hukunci da abin da na ji faman ƙadaitu laho bi haƙƙi a kai to ku sani fadin na yi hukunci duk wanda na mai hukunci da haƙƙin ɗan uwan shi na ba shi haƙƙin ɗan uwan shi don ya iya lauya ya iya zaƙin baki shai'an wani abu fala ya akudu to kai ya ɗauki wannan abu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar domin ko na yanka miki wani qit'a ne na ma'anan shi yau dan kaji EFCC ko kaji wani wuri ka iya lauya an lauya sun kare ka alhali ka ci kudin jama'a an zo an wanke ka aka ce baka ci ba amma alhali dan kana da lauyoyi san san san san sun zo sun kare ka amma alhali ka ci kudin jama'a in har annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi lauya ya dauki kudin wani ya ba wani yace wannan kudin dan na baka da hannuna ba shine ka tsira ba na baka wutar jahannama ne to duk wanda EFCC ta wanke shi amma alhali ya ci kudin jama'a to ya ci kudin wuta ya ci kudin wuta baka tsira ba annabi ya ce ba san gaibu ba mutum biyu gashi suna musu bai san waye da gaskiya ba sai kowa ya danganta daga hujja to yau ya zaka zo kai dage wai annabi ya san komai ilmin lauhi da mahfuz duk ya san komai ta yaya kana karyata Qur'ani kana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa muttafaqun alaihi kuma malamai duk sun yi ittifaki wai kai da sunan kai kana tsarkake zuciyarka daga me kana tsarkake zuciyarka daga imani abubakar radiyallahu anhu hadisul bukhari yace ala man kana ya abudu muhammad hudu ba farko da aka yi musulmai wanda ya kasance na bautawa annabi fa inna muhammadan kad mat to annabi ya mutu mat ya mutu wa man kana ya abdullah amma wanda yake bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda yake bautawa Allah Allah mai rai ne bai mutuwa qal sai yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne wa qala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw in aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzallahu shakirin wannan zuwa annabi bai mutuwa Allah ce zai mutu abubakar siddiq as-siddiq mai gaskata komai ya ce muku ya mutu kun ji a'a bai mutu ba ya baya yi ya za a ce ya mutu kun fahimci cewa an ɗauki ilimi saboda kanin tun da ƙorai suka ga mutum ne suna ƙoƙarin ma'aibanta shi da mutum ne mutum ne amma me Allah ya mishi wahayi Allah ya kare shi ni wallahu ya'simuka minan nas sai da isar to da suka ce afa ta'atuna sihra wa antum tubsirun za ku zo ma sihiri kuma alhali kuna gani kafirai ne fake ga yayin wansu kuna bin Muhammad sihiri yazo da shi kuma ya zai ku bi sihiri gashi kuna da ido kuna gani ana biyo ya Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri yake cewa dan basira tubsirun basira iri biyu ce akwai ta hankali akwai ta ido ya ce layar hulul jannata sahibu hamsin duk mai abubuwa guda biyar halaye biyar bai shiga aljanna yana cikin masnad ahmad mujminu hamrin wanda ya mai da giya ruwa ba shi ba aljanna mujmin bai iya yi sai da ruwa sai da barasa an ci abinci barasa wani ma zai azumin na da ita zai bude baki dan bai iya yi sai da ita to wannan bai shiga aljanna wala mu'minun bi sihrin haka ne mai imani da wani sihiri ba shiga aljanna to mutane za su ga kana can an ci akwai boka a layin ku kuna tsoro sai sa wannan rimi Allah ji kanshi abubakar rimi aka bashi minista ya je wani ministry akwai wani tsohon ma'aikaci a wannan ministry ya daɗe kullum ba a iya koren shi ko director ne ko mene ne wai ba iya wai sihiri yake yi yana da ogun yana da magani aka kashi ministry aka ce ya je banka da kafa ya tura kofar fito ya kori mutumin ba abin da ya same shi don wannan imani Allah ka sa shi aljanna musulmi ne za ka nuna ma wani a wannan duk kaji wani annabi fa yace haddu sahir as-sayf ad-darbatu bis-sayf in suna da irin wannan karfi zai ce a kama su a kashe su to abi musul ash'ari shi kuma rawaito yake cewa wala la yadkhulu jannata mudmin khamrin wala mu'minan bisihrin wala qati rahim wanda ke yanke zumunta shi yayi kudi ɗan uwan sun zo an kulle kofa me kake so har dai matan matan mai kuɗi ɗan uwan ɗan uwansu sun zo su ga ɗan uwansu me yake so tun daga ƙofa baya nan me ya kawo ka ɗan uwan shi fa to yana ba su shiga aljanna wala kahin boka da wanda ya da boka wala mannan in ya in ya ba da kyauta sai gori to duwaye na ba su shiga aljanna حديثنا الخرائط يا كاو في في المساوئ الاخلاق عن ابي موسى الاشعري لا يدخل الجنه مدمن خمر دم شنجيا بيشغا الجنه ولا مصدق بالسحر مي غسكه سحري ولا قاطع رحم حتى نمي ينكي زمنتا da yan uwanshi duk wayannan ba sa shiga aljanna masha Allah tana jin hausa أيها to ki kalmar shahada ki ce ashhadu أشهد an la ilaha illallah أن لا إله إلا wa ashhadu الله anna muhammadan rasulullah to kin ba da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin ba da shaida cewa annabi muhammad manzo ne manzon Allah wannan kalmomin suka mai da ke musulma me sunanki Es- Esther to wani suna kike so Khadija to sunanki Khadija yanzu zaki je ki wanka a a koya miki sallah kuma azumi zai zo ya gabace mu za a koya miki hukuncin hukuncin azumi A, kina da miji to Allah ya baki miji na gari ga taimako yan uwa okay to za ka mata kaya eh to ya to alhamdulillah saboda haka basira duk mai basira sihiri bai kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi muttafaqun alaihi yake cewa man tasabbaha bi sab'i tamaratin wanda da safi farkon abin da zai ci ya samu ajwa wani bakin dabino na Madina in dai zai karya da wannan dabinon da safe lam yadurhu zalika yawmun sammun wala sihrun wani sam wani guba ko wani sihiri ba zai kama shi ba a'a ba an ce afata a tuna sihira wa antum tubsirun ba shi na nabi ce in ka ci da biyuno da safe guda bakwai na ajiwa mai zaki in ka fito ba mai iya sihirce ka wato ba abin da shi sa nake son kawo muku yanzu sihirin ido wasu- saharu ayunan nas ko shi yasa aka ce hypoglycemia in baka da sukari a cikin jininka yana gudu to yana kawo maka matsala a gani za ka ga eh wato in- in mutum ya ci glucose ba wani
waɗanda suke da neman su kawo fitina Allah ka mayar musu da fitina kawunansu waɗanda suke ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukin sarki ka gafarta musu ka yafe musu muna roƙon Allah ya ƙara amanin lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara bashi haƙuri muna roƙon Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai wasu bayan Allah wani bayan Allah ya rubuto cewa bashi ya masa yawa to muna roƙon Allah mulkin sarki ya sa ya samu daman biyan wannan bashin da ake bin shi muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu asli lana shughulana kullaha wa la takilna ila anfusina dharrata ayn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin